نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawar mu a wannan dare na asabar wanda ya dace sha biyar ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku meladiya haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi wassalatu wassalam 2025 a wannan majalisi na na tafsirin alkur'ani a wannan masallaci na sabuwar kwalta a ningi kalamar hukumar ningi wanda kuma muna cikin tafsirin na suratul mu'minun wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan aya ta 93 amma akwai tambayoyi kafin nan an ce masu fakin akan kwalta da Allah ku ba da haɗin kai ga 'yan agaji ba don komai ba saboda yanayi na tsaro na kuma zamun zaman lafiya ko? bai kokari da Allah ku ba 'yan agajin haɗin kai saboda fakin ɗin akan kwalta kun ga yana da laruri so da Allah ya kiyaye a yi kokari a ba su goyon baya na
mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam da alaran masu sha ruwa lafiya amin ina roƙon Allah ya ƙara muku hakuri da juriya da kuma yi don Allah. Malam dan Allah ina so a ji hankalin iyaye akan wata ɗabi'a da suke yi na rashin kulawa da kiwon da Allah ya ba su. Malam da yawa za ka ga uba yana ƙoƙarin bin manhajin ahlus sunna amma sai ka ga ɗansa yana bin kaira ko ka ga ‘yarsa tana bin layin turin fili wadda ake haskawa a tashar arewa ta don Allah malam a ja hankalin su.
ina ga ai mun karanta kudin ubangiji subhanahu wataala ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ko ana son ya zama cewa kamar yadda aka ba ma'ana miji amana a gurin daura aure cewa da cinta da shanta da addininta da tafatar da ita duk yana wuyan shi ne wasu lokutan gaskiya sakacin na mazan ne bayan na matan ma sau tari inda baki ya karkata nan yawo yake zuba ba in yana gida bai damu da ya kula da ayansa sun yi sallah ba bai kula da ya damu sun je masallaci ba in ya dawo gida bai damu ya nemi aina suke ba bai san suwaye abokanansu ba to haka fa akasarin iyayen mazan suke to kaga ai da farko shine ya fara bada kafa harkar ta faru amma Allah na tuba ka fara tsare ƴaƴanka da iyalinka to dole in ka gindawa matarka doka za ta bi kuma duk lokacin da aka waye gari kaga sakaci akan abin da ka bata umarni ba ta ba wajibinka ne ka taka mata birki saboda idan har ɗanka ko ƴarka za ta shiga wuta ko matarka sakamakon sakacinka na kasa karantar da su ko baka ba su tarbiyya da ya kamata ka ba su ba to inda suka shiga wata kai ma za ka bi su allahumma sai dai in kayi iyayenka sun ki ji kamar da muka gani mata annabi nuhu da matar annabi lutu ko kaga a matsayinsu na annaba sun iyayensu kaga allah ba zai kama su da laifi ba to amma kai tsakani da allah in dai baka iyayenka ba to dole allah zai tambaye ka wasu kuma mazajen suna iyayi matan ne ba sa ji musamman idan nau'in neman abincin ma'ana mazajen na tafiye-tafiye ne ko in an tafi tun safi ba za a da ba sai yamma to shi yasa kake ganin kullun daman aka ce a yi ƙoƙari idan za a aure a rinsa ido a auro gidan tarbiyya saboda irin wannan in yar tarbiyya ce bakin gwargwado duk da an san mace da sakaci to za ta iya yinta ko ba haka bane ba domin ita ma ta sha aƙida ta sha tarbiyya ba za ta bari yarta ta zama irin wannan ba za ka ga cewa uba na yi uwa ma na yi yawa ma na yi yan uwa na yi ba bayan aka samu aka sito sai ka ga uban ne kadai yake yi shi kuma in baya nan to kaga komai zai iya faruwa to saboda haka da Allah mu ji tsoron Allah mu san cewa aya amana ce manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Allah sai ya tambayi uba Allah sai ya tambayi uwa Allah sai ya tambayi yaran gida kowanne ya tsaya iya tsaya wasa ya kare damarsa kar ya bari ya zamana cewa an samu shiga azaba ta wuta sakamakon ma'ana sakacin shi ko rashin tsayawa da aikin shi Allah ka samu dace na'am wanda yake assalamu alaikum alam idan mutum zai roki Allah ko zai yi azkar ko ambaton Allah ko karatun Qur'ani dole sai mutum ya kalli gabar a ba dole bane shi kallon gabar yana zuwa ne a cikin sallah amma Allah ce fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah da gabas da kudu da arewa nan ma akwai Allah an gane ko din da ka fuskanta a nan gurin yayi daidai a sallah ne aka shar'anta ma cewa dole sai ka kalli ma'ana jihar alkibila ko jihar ka'aba wannan jihar ka'aba kuma mu 'yan najeriya a nan tana bangaren gabas ne ina batan ka gane saboda haka daina ka fuskanta za ka yi kana ganin sallan nafila ta farilla ko ta nafila ko ta farilla ita kanta akwai yanayin da ake kamawa a yi ta ko ana fuskantar ma ko ina ko kuda kake fuskanta ko arewa ko yamma akwai yanayin da zai sa kai nafila haka kuma kai farillan ma a haka saboda haka addu'a ta da azkaru ko ina za ka yi kuma gashi nan ba Allah ce Allah zai ne zukuru na laƙiyaman wa ƙudan wa ala junubihim ko ga su nan masu ambatan Allah a tsaye masu ambatan Allah a zaune masu ambatan Allah a kwance kenan kaga ba sharaɗin cewa a fuskanci ina alƙibla an gane so da ka ba sharaɗi ba ne ɗan uwa.
wanda yake shin malam mutum ne ya auri kirista yana musulmi shin malam ya halatta zai yanka a ci ko a bi shi sallah ita ma za ta yankan a ci ba wai shi ba ai ita ma tunda har ya aure ta ita ce ba za ta iya musulma ce ba za ta iya auren kirista ba amma kai ahlul kitabi ba yahudiya ko ba nasariya shara ta ce ka aura saboda abinda ake kallo ai ita mace tana bin addinin mijinta ne amma in ka kuskura yarka ta aure ba yahudiya ko kirista to shikenan ka shiga uku ya'yanka sun tafi to amma yanzu ana samun akasi za ka ga mutum ya zo gurinku ya musulunta kun aura masa yarku daga baya kuma sai ya koma kudu ko ya ridda ya koma ruwa sai ka gadi ya kwace waɗannan yayin ya tafi da su ni ina da misali akan wannan sosai yan uwa ta ce ta jiki ya musulunta an ba shi aure ka gani to daga baya kuma ya canza sana'a ya koma kudu karshe da yaran suka zama arna dukansu baki daya a kudin ma bayarsa a lungu ka gani ko sai daga baya wani kanina ya je sabis gurin har ya samu ya gaɗe ma da kire gane da kyar bai mata gane shi mutum da tun tana yarinya ma sai dai kawai kokarin yi mata jawabi da ya ta ce daman kuma tana jin haka shi ne aka kulla yarjejeniya da ita ta ta mutum da ba ta saba sanin arewa ba ma tukunna balle ta san ina ne kano a gani dai aka yi tun da harka ce ta bai aka yi ta communicating da ita har ta zo ta sauka a sabon gari kuma aka je aka ɗauko ta tana kafircin nata haka aka ci gaba a hankali a hankali a hankali hatta musulunta yanzu haka an mata aure a kashe wancan auren da wancan kafirin na can tana da mantina ta wata ba ta koma mutum ta ga uwarta an gani to yanzu haka hatta haihu sai ciki na dima ake fata insha Allah to amma ɗayan da ya zo haka dan bashi aiki ma yake ya je cocin sa cikin sabon gari ya dawo duk muna mu'amala da shi komai da komai to amma dai harshen giya ma yana yi daga to karshe da aka yi ta masa nasihu bai dauka ba shi da kansa ya ga baya sha'awa ya koma wasa to kaga kuma sannan ita kuma ita ɗaya ma tana can to kaga da irin wannan inda hali ma gaskiya ina ga a sa kyama a cikin abun ba za dai ka iya haramta ba amma dai akwai matsala sau tare abin da yake faruwa kenan sai su musuluntan a ba su aure kuma sai su koma ruwa ka gani to Allah ya sauke
wanda ya ce malam wani sharuɗa ne da matakai da ya kamata a bawa mutum limancin mutane saboda sau da yawa da aka ga wasu limaman suna abin da bai dace ba duk wanda ya halatta ya duk wanda ya halatta ya salla a karba ya halatta ya limanci illa iyaka dai kawai an ce ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah wanda yafi cancanta ya zama liman a mutane shine wanda yafi su alqur'ani idan a qur'ani sun yi kunnan doki to wanda yafi sanin sunnar manzon Allah in a sunnar manzon Allah sun fi sun yi kunnan doki to wanda kuma aka waye gare yafi shekaru wayannan sune matakan da ake bi saboda harka sallah harka ce ta alqur'ani to san samu wanda yafi kowa qur'ani shine chief imam an gane ko wanda yafi wanda yazo na biyu shine mataimakin liman wanda ya zana uku shine mataimaki na biyu ladan a sami mai iya murya kyakkyawa wanda kuma yake da nutsuwa idan a qur'ani sun zo daya sai a ga waye fi sanin sunnar manzon Allah waye fi ilimin hadisin manzon Allah in adan sun zo daya sai a samu wa kuma yafi shekaru a cikin su dan girma ma yana tasiri shi yasa manzon Allah ya ce liya liya ni minkum ulul ahlami wal luha ina bukata a baya sahun bayana dattijai ma'abota gemuna kuma da nutsuwa da hakuri da juriya an gane to amma dattijan ba sa zuwa masallaci da wuri sai dai ga sai yaran ne a bayan liman amma dai almuhimu duk wanda ya halatta zai iya yin sallah ya iya karatun sallah da fatiha in yayi sallah za a karbi sallarsa to ya halatta ya limanci an gane wannan shine ka'ida kawai sai dai abin da ya kamata ana samun kurakurai tsakani da Allah na san inda yake nufi zaka tada wannan liman ne amma ba za ka raba shi da shirme ba ba za ka raba shi da wasanni ba ba za ka raba shi da wata raha inda bai dace ya raha ba shi limanci nauyi ne an gane ku in aka dora maka shi to yanzu wani girma ya same ka zaman majalisa ba naka bane ba sakin baki a guri ba naka bane ba yawo a kasuwa ba naka bane ba yawo kai ba hula ba naka bane ba yawo da riga yace kulba taka bace ba aski gemu ba naka bane ba tafiya kana charake ba naka bane ba ko ina ka kauce kai fitsari ba naka bane ba an gane ko ko ne ma aure zaka yi ba girman ka bane aka za jikin bango ka gane ko ta fito kuna zance to saboda haka duk ire-iren wannan aka ce kai imam ne to kai abin koyi ne kai wakilin manzon Allah ne to ya kamata a ga alamun nutsuwa da dattako da kamun kai da kuma kokarin kankan da kanka a ko'ina to wannan shine abin da ya kamata duk wanda aka ce liman ne to an dora maka wannan nauyin amma za ga wani liman ne amma kan ka ganshi ma in ba masallaci aka zo ba za maka gane liman bane ba ba wasu kaya na mutuntaka sai ya gunto riga kansa a buɗe an gane ko ko ina ya zauna ya fira a tafa ai musun bal ai musun kwallo kuma wai liman ne kaga ba ruwan limami a tare da shi ina fata an fahimci da kyau ya tsaya yana cin gyada ya tsaya yana shan rake ya kula wancan ya kula wannan akan titi to na halin limami a nan gurin to gaskiya wannan bai dace da limanci ba idan irin wannan ne sai a sutale shi a samu wanda ya fi shi nutsuwa a bashi
wanda ya ce ina roƙon malam ya yi mana bayani yadda ake yin istighfari a sunna ma'ana yadda lafazin yake a sunna ayo ayo kowane kowane mahal kowane harfi ya fita a mahallinsa ko astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin astaghfirullah alhamdulillah alhamdulillah ko alhamdulillah allahu akbar ana buƙatar kowane harfi dai ya fita a mahallinsa ba subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah wannan kaga ba tasbihi bane ba zaka ga mutum wanda sarbi a hannunsa kuma yana magana kuma yana ja bayan Allah ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sanya mutum zuka zuciya bi lokaci guda ba so da in kana azkari kana azkaru in kana fira kana fira an gane saboda haka kuskure ne za ga wasu da an ce ayi salati goma inda ake cewa a salati goma ma kenan ko kafin ka ce mai an kawo wata lakar ja kun da ilafi wattin da idza waka alam salati ga inna anzalnahu baka gama wannan ba an kawo wata amma na taba tambayar wani shehi to waya yake ne sai ya faɗi wata falsafa ya ake kai ba kai uku ma kake lissafa sai kaga an gama har an jajiba wata an kawo to ko azka za ga mutum tarbi na hannunsa haka zai kawai kawai subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah wannan ba shi ba tasbih bane subhanallah subhanallah subhanallah allahu akbar allahu akbar allahu akbar walhamdulillah والحمد لله والحمد لله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله haka anse anse cikin kwanciyar hankali ba hauragiya ba in ka san kana cikin hayaniya to ka kauce ko kana tuki ya halatta kai zikirinka ko kana zaune a shago ya halatta kai zikirinka ko kana office ya halatta kai zikirinka amma zikiri na nutsuwa wanda kuma kowane harafi zai fita a mahallinsa in ma calban zaka ja subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayh astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayh cikin nutsuwa kowane harafi ya fita mahallinsa wannan shine ya kamata mu dinga yi na'am wanda ya ce assalamu alaikum na yi wa malam fatan alkhairi malam ina da tambaya baban matata ne ya ce min in na auri yarsa baran ƙara aure ba ni kuma na yarda ya kuma aura min yarsa ya kuma ba ni jari naira miliyan biyar gashi kuma mahaifin nata allah ya masa rasuwa ni kuma na son ƙara aure amma matata ta ƙi yarda shi yasa nake so malam ka mata wa'azi tunda Allah ya rufa min asiri sosai lokacin da kaje kudi baka kira malam ba ya shaki kudi malam bai sani ba yanzu kuma ya kulla ganshi malam yake son ya belin shi to na farko dai mu sani manzo Allah yana cewa kulle sharɗin ko duk wani sharaɗi wanda ba a gina shi a kan tsarin sunna ba ko da sharaɗi ɗari ne faho ba da lucacce ne tun farko kayi kuskure tun farko kayi kuskure ai ba allah ne fi ya halatta maka ya ce masna wa sulasa wa ruba lissafin ma da ubangiji ya fara da biyu ya fara ya ce biyu ya ce uku ya ce hudu in kuna tsoron ba za ku iya adalci ba ɗaya shi yasa in ka ga mutum da mace ɗaya to ɗayan uku ne ko dai ba adali ba ne ba ko kuma masaki ne ko ko muskini ne ba ɗayan ukun nan ko dai zama talaka ne ba shi da halin ƙari ko kuma ya zama cewa yana da laruri ba zai iya gamsar da mata biyu ba ko kuma ya zama na azzalimi ne ba adali ba banda haka mace ɗaya ai ba a zama ba ce ba mace ɗaya ai ba ta yi ba a rayuwa an gane ko kuma ita ma a karan kanta abinda ake tsoro shine fitina a rayuwa abu na farko da ina son faɗa maka wannan sharaɗin tun farko kayi kuskure amma daman sharaɗin bai kulli ba an gane ko ai ya taimaka maka da jari domin Allah ne yayi ne dan ya nemi lada a gurin ubangiji haka ne yawa kuma ka'ida ba za a kulle sharaɗi ba a aure in mutukar dai aka waye gari sharadin ya saba sunna amma inda a ce tunda hadisi yana cewa sharadin da ya fi cancanta ku cika shi a aure shine sharadin da kuka yi kuka halatta farjin matan ku a gare ku an gane ku to amma wannan kaga ya karye babban ka'ida to kaga ba dole bane a cika shi kuma ke kin tsoron Allah ki san cewa na farko dai ai ba za ta hada ka aure ba fada shi ma yake yi in ka ga har namiji na cewa wai mace za ta hana shi aure bai tashi yi bane ba yau ba kai ma ba da gaske kake ba inda da gaske kake yi da wata magana ake ba wannan ba ko ba haka bane ba to amma dai ina ga wala Allah zaman lafiya kake bukata to bai Allah ki yi hakuri ƙara aure sunnar manzon Allah ce babban abin da ya kamata ki roƙa tun da yana da hali gidanki daban gidanta daban baki san me yake gudana a can ba ita ba bata san me yake gudana a nan ba in ma confound ɗaya ne zama na kowa da mashigarta da ɓangaren kicin ɗinta da ban ɗakinta da komai nata ba za ta je ba za ta gani ba to wannan da ɗan sauƙin matsaltsali an gane ko maimakon a ce ma'ana mu tare mu kwana ne falo ɗaya da da irin makamancin irin wannan ban ɗaki ɗaya da sauransu to saboda haka ki yi haƙuri ki sa ranki a inuwa ki bar mijinki ya ƙara aure ko da mahaifinki na nan wannan ƙara auren shine daidai da sunna kuma akwai mutuwa akwai laruri na rayuwa dama dai akalla akalla dai mata talaka mata biyu shine akallu in wannan ba lafiya wannan tana nan in wannan tai tafiya wannan tana nan ko da an wayi gari wani abu ya same ki ko rasuwa ko mutuwa maimakon ayan ki kama walagigi daman kina da aboki ya zama to sai a waye gari cewa kawai ta kula da yayan ki illa iyaka dai kawai mata suna tsoron kishiya kuma ba matsala in sun tsoraci kishiya kishiya a bar tsoro ce za ka ga wata tana zaune da mijinta shekara aru-aru amma da auro wata kuma ta fita na gidan baki daya ta raba kanshi da 'ya'yansa ta raba kanshi da uwar gidanshi baki daya ta mallake komai kowa baya jin magana kowa sai maganarta to kaga dole a tsoraki kishiya ko ba haka bane ba ta yi shekara bakwai goma ashirin tana zuwa waccan ta yi sanadiyar an sake ta bayan tana zaune da mijinta hankali kwanci to wannan shine abin tsoro su ma ga mata to kai adalci ka ji tsoron Allah ka rike amanar da babanta ya baka kamar yana raye kai ma in ka kula Allah zai rike maka naka amma idan baka idan ka wulakanta ta dan ka ƙara aure ko kuma ka samu wata to ubangiji ba zai kyale ka ba amma sharadin wannan ba dole bane ka cika tun da kuskure da man ka dauki wannan sharadin akai tun farko baka yi daidai ba to amma yanzu ka faɗa mata cewa umarnin Allah yana sama da komai sunnan manzo Allah tana sama da komai da ya hakuri ka ƙara aure amma insha Allah ba za ka aure mata fitananniya ba ke kuma babban abin da yake gaban ki ta addu'a Allah ka bashi zabi nagari Allah kar ka bari ya aure mana fitananniya ubangiji kai adalci ita kuma ta yi adalci Allah ya sa mu dace
wanda ya ce malam kamun bayani a kan sallar ashar wasu suna yin takwas wasu goma wasu sha ɗaya to wanne ne daidai a duk daidai ne ba abin da aka sallata ba za ka iya Eh, in kai in kai hudu ma in kai bi ma kai wutare ɗaya yayi in kai hudu kai wutare ɗaya ma yayi in kai shida ma kai wutare ɗaya yayi ina ba ta an gane in kai bakwai ma in kai takwas ma kai wutare ɗaya yayi in kuma kai biyu sai kai ma'ana uku kai shafa da wutare kenan a haɗa ko shi ma kai wutare da uku kenan shi ma yayi in kai hudu ka zo kai uku kai wutare da uku shi ma yayi in kai takwas kai wutare da uku shi ma yayi ba dole sai kai sha ɗayan ba ko sha ukun ba an gane gwargwadon abin da Allah ya hore in hakan za ka yi ba laifi ba ne ba kowa ya sallaci abin da zai iya kawai dai mu gane cewa lokaci ne dama ce Allah ya baka baka sani ba dai kana raye ko kana cikin wani hali to sai kai kokarin cewa kaga kai da yawa saboda baka san me zai dawo maka baɗi shekara mai zuwa ba ko yawa sai a dage din san samu a fara da kai a yi sallama ƙarshe da kai na'am yace idan mace tana da ciwon asma shin zai iya aurenta a'a yau ciwon asama nawa suke da ciwon asama yanzu za ka iya aurenta ma menene ba ga maganin nan magunguna nan ba da yawa baya daga cikin cutar ba za ta kafa za ka aure ta ba dama ta kai hiv ko ko kuma ka ce wannan sikilas mai tana da jininta ga iri kaza ne to wannan kai da za a ce maka bai halatta ba a gani in tana da hiv sai ta nemi magani ko kuma kullum ka ke shan kwayar da za ta kare kar ga ita ko a gani ko in kana da kuma jininku ya zo iri kaza ne kai da ita to kaga in wannan za a iya haifar masu sikila to kaga shi ma ba a yadda kai auren ba domin za ka jefa kanka cikin wahala cikin kunci za kuma ku jefa 'ya'yan naku da za ku samu cikin kunci
wannan ta ce ni ce na samu ciki mijina kuma baya son haihuwa ya sa aka zubar min da cikin yanzu kuma na samu wani cikin yana so na zubar ni kuma na ƙi wai ya ce idan na faɗa wa iyayensa zai saki zai sauni ya sake ki karki zubar karki zubar ƙarshe zai lahanta miki mahaifa ne bakin mahaifarki ya zo ya saki shi kuma daga baya ko ya mutu ko ya sake ki in kin aure wani kuma kin zama kwandem karke da in dai duk wanda yake aikin soyayya aure kin aure ko menene haihuwa in dai mutum baya son ki haihuwa ai ba kone ki yake ba dan menene in kai baka son haihuwa zaka aure budurwa ai shegantaka ce in har baka son aure sai ka je ka aure bazawara babba ba shikenan ba sai ku ta hone hone din ku baki daya amma ka auro yarinya ita ma tana son ta ga 'ya'yanta kuma sai ka takura ta a'a tun farko shi ya sa in an zo neman aure a yi wannan ka'idar kana son haihuwa ni yar haihuwa ce kuma ina son yaya in ya ce a gaskiya ni ba na suke ba kai ba mijina ba ne tun farko abin da ya kamata kenan yan mata da samari kuke yi kai in ba ka son haihuwa to kaka nemi budurwa saboda budurwa in ka fara mata da fulanin da matsala kamar da suke faɗa masu harkar lafiyar ko ba haka bane ba shi yasa kaga ko a ƙwayoyin fulanin din ana cewa wannan na mai haihuwa kaza ne wannan na mai haihuwa kaza ne ba haka bane ba kawai sabuwar haihuwa ka je ka saka mata bakin mahaifa kuma ka zo ka mutu ka batta ko kuma ko rabu da ita shikenan tana samun ciki kullum sai bari me yasa saboda bakin mahaifa ya riga ya yi slack ya saki ko kuma ka je ka mata wata ka mata wata illa saboda haka karke kuskure ki da wannan ciki ta yi wannan cikin naki wallahi tallahi malami zaki haifa mana ba mu sani ba haka kawai ko kuma matan malam ce ko ta ma'ana baiwar Allah ce karki zubar tunda ba cikin shege bane ba in ya sake ki Allah zai baki wani mijin daban amma wannan ba mijin aure bane ba hadda miki barazanar saki kai ba a maka barazanar saki ba sai ka zaka mata barazanar saki me ya hikimar auren ai Allah manzo Allah ne yace tanaka hul waludal waduda ku aure mata masu haihuwa masu kuma son ku hasali wani ma ya wani asar ma ya aure matan ma ba ta haihuwa manzo Allah ce ka rabu da ita wani kuma ya zo ya ce ya rasulullahi na sa mace ba ta haihuwa in aura manzo Allah ya shiru ya kyale shi har sau uku a na hudin ne ya ce tanaka hulwa ludal waduda sai manzo Allah ya bashi amsa ku auri mata masu son ku masu kuma haihuwa dan ina son zan yi wa annabawa alfahari da yawan mabiya dan alkiyama to kai kawai sai dai ta tuce kashi kai shine burin ka kawai baka bukata kai intaji na gari Allah ya sauke duk wannan kawai tsoron talauci ne kuma talauci in Allah ya rubuta sai kai sai kai saboda haka ko ya kamata mu kama fada bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abin da zai ci wallahi kuma ana magana wai population ya yawa za a rasa abinci wannan kafirci ne yadda da wannan magana ma kafirci ne Allah bai taɓa yin mutum ɗari a guri ba sai ya ba da mutum abincin mutum dubu sai dai zalunci gurin rabo ko kasala ko lalaci ko shegantaka ta sa a yunwa ko yanzu mai kawo yunwa Najeriya na farko mun takali Allah na biyu kuma shugabanni na banza amma ai muna da komai Allah ya ba mu ƙasar Najeriya ina ba ta an gane ba hasali ma yawa arziki ne yawa albarka ce to amma da yake an gawayi gari mun sabu Allah ba ma ban hanyar Allah mun game da shugabanni azzalami ake fama da yunwa amma yaya ni'ima ce Allah ya mana gamda kasar kai kuma ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah tun farko tun da ka san baka son ayaya da yawa to sai ka faɗa mata to ne gaskiya ayaya bi kawai muke bukata nake bukata mu haifa ko uku in ta ji ta gani wannan ruwan ba haka bane ba amma ta bakin prof wata rana yake cewa kun ce a ku kadai ko hudu ɗaya ya zama ɗan iska ɗaya ɗan shaye-shaye ɗaya mace ta mallake shi ɗaya kuma ya zauna a ƙasar waje to nawa kenan kana da yaya kenan ka zama zero ba ka da ko ɗaya ko ba ka wane ba saboda haka kenan kaga ko da matsala ta shiga in suna da yawa in wani ya fanɗare wani zai koma daidai amma ɗaya ɗaya ɗaya biyu da ɗaya ya tangare shi kenan hawan jini ya kama ka kullum ba kai ba nutsuwa amma in ka mai tarbiyya ya kibi ka ce to ai ga wasu ai mutuwa yawa kaka ko ba haka bane ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi aure dan hikima dan kuma dalili Allah ya samu dace mu ji aram a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
na'am yace qur rabbi yace ya ubangijina imma an turiyanni ko ma yu'adun turiyanni ma yu'adun ya ubangiji idan har zaka nuna mini abinda ka alkawarta musu na azaba to ya ubangiji na fala taj'alni fil qawmi zalimin Allah karka sanya ni daga cikin nasu su ina mutane azzalimai wa inna ala an nuriyaka ko ma na'iduhum laqadirun mu inda zamu so zamu iya nuna maka abinda zamu musu azabar muna da ikon mu nuna maka amma tunda zaka firgita ko kuma zai bata maka rai ba za mu maka ba idfa billati hiya ahsan kullun ya zama cewa kana tunkuɗe mummuna da abin da yake mafi kyawu a hasanu sayi'a duk lokacin da mutum ya aikata maka mummunan abu yi masa na kwarai in ya faɗa maka mummunan kalma baka kalma faɗa masa kyakkyawa na hadu alim bima yasifun mu dinnan mafi kowa sani da yadda suke siffanta Allah da kuma halittar Allah wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kace ya ubangiji ina neman tsarin ka daga gare ka daga ma'ana zungura ko kibce ko yafice na shedan wa a'udhu bika an yahdurun kuma ina wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma ina neman tsarin ka ya Allah kada ka bashi dan dama su halarta gurin ayyuka na balle samun waswasi ko kuma samun shakku a nan gurin zamu ga kamar da malamai suke faɗa addu'a ce manzon Allah yayi cewa ya, ya, ya ubangiji in ba ya zama dole ba cewa sai ka nuna mini abinda zaka musu azaba to in dai ba zama dole ba Allah karka nuna mini in ku ya zama dole to fala taj'alni fil qaumi zalimina to Allah karka sanya daga cikin mutane azzalimai kullum mu gane wani abu guda daya kar ya zama na cewa kana abota da wanda yake mutumin banza sau tari in kana abota da mutumin banza ko dai kai mutumin kirki ne barbashin musibar ta same shi kai ma za ta iya samun ka shi yasa aka ce fala sahib illa mu'minan kada kai da kai abota sai da waye mu'mini kamar yadda kasancewa abotarka da mutumin banza za ta iya tasiri a kanka to haka abotarka da mutumin kwarai ma haka shi yasa aka ce anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi in kana son sanin halin mutum to ba sai ka je kai tsaye ba a tambayi waye abokin shi kana sanin halin abokin shi shi ma halinsa ma'ana ya bayyana a gare ka to kaga shi yasa ake son kar kai abota da kowa sai mutumin kwarai in ku kai abota da mutum to daman kai dan uwan shi ne shi yasa suke cewa kullum la yushbihu zai bi zai illa idza tashabaha alqalb bil qalb bi ma'ana yanayin kamanceceniya na zubin jiki ko ɗabi'u ko ayyuka baya zama iri ɗaya sai idan zuciyar wancan da wancan ta zama iri ɗaya idan zukatanku daban-daban ne to ayyukanku ba zama iri ɗaya ba to shi yasa komai za ka kai mu'amala da na ƙwarai komai za ka kai mu'amala da na kirki kenan kaga in mutumin banza ne to wayansu masa'ib da matsaltsali za su shafe ka shi yasa ko mutumin mutum ne ga kirki a zahiri amma baya biyayya ga iyayensa to haramun ne abota da shi la tusahib aqan in ji ɗaya daga cikin magabata kar kai abota da wanda baya jin maganar iyayensa fa yuqarribu lakal ma'ana ba'ida wa yub'idu lakal qariba sai alkhairin da yake kusa sai nesanta maka shi sharrin da yake nesa kuma sai ya kama shi kusa shi yasa in ka san mutum baya jin maganar iyayensa to kar kai abota da shi kar kai hudda da shi domin in ba haka ba musibar da za ta same shi kai ma za ta taba ka shi yasa mu tsarkake kawunan mu to annabin Allah yake addu'a ya ubangiji in ya zama ba ba in ba ya zama labudda ba to kada ka nuna mini abin da kake alkawarta musu ya ubangiji na kar ka sanya daga cikin mutane azalimai Allah ya ce mu dinnan muna da iko mu nuna maka wani ba'adin abin da muke alkawarta musu na musiba amma ganin ma mai amfanin shi ba shi da dadi Allah ba ma so ma kar mu gani Allah ya ce idfa billati hiya ahsan billati hiya ahsanu sayyi'a ka tunkude ma'ana mummunan dabi'u da mummunan hali da kyakkyawan dabi'u mutum in ya zage ka ka faɗa masa kalma mai kyawu in ya maka daman kara ka masa na itaci amma in ya zage ka ka zage shi tukun zama daya shi yasa manzo Allah ya ce la'anu rajul wali manzo Allah ya ce la'anu rajul walidayhi mutum yana tsine mahaifansa sahabbai suka ce wa kaifa yal'anu rajul walidayhi ya rasulullah ya ra'ayi mutum ya tsine mahaifansa ko zagin mahaifansa manzo Allah ya ce subbu rajul abar rajul mutum yana zagin baban mutum shi ma sai rama ya zagi naci in ya zagi babanka ba babanka ya zaga ba naci ya zaga kana rama kai ma ka zagi naka shi yasa in ya zagi babanka shikenan kai shiru Allah ya yi maka in yi dan naɗo a cal mai maiko ya ɗora maka babansa ya yi wani gida tsohonsa ya ko tsohon shi amma kana rama kun zama ɗaya amma zai ga mutum ya rukuta mai zai zage ni ni na kai waye ba za a zage ka ba eh ai zagin ma laifi ne bala'i ya ɗora a kan shi amma kana ramawa to kun yi ɗaya da ɗaya yana nan nagowa kai ma ka nan nago duk kun zagi tsofin ku suna gida ko sun mutu amma in ya zaga zagi mai maiko sai ka ce ɗohon ka ka zaga ne ba ruwana in duk abin da ya faɗa maka ka kula shi yadda ka san kana azumi haka ya kamata kai mu'amala ba in an zage ka ba idza shata maka aw sabbaka ahadun faltaqul inni sa'im ko in mutun ya zage ka ko ne mulkima da kai ka ci azumi nake yi to haka ma ake so ko bayan ramadana in mutun ya zage ka ko ya zo takale ka da maganganu to kar ka kula shi an gane ku amma kana daka ta tashi ka kula to dukkaninku mutanen banza ne kuma dukkan zagi iyayenku to kaga ai mutum yana zagin iyayensa bai sani ba kenan ko to Allah ka kiyace mu to mutum ne yazo ya maka hali na banza kai yi masa hali na kwarai domin ku kalli dabi'u na manzon Allah inda a ce Allah ce law kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik da a ce ya rasulullah kana da kaushin hali kana da zafin dabi'u da sun dare daga ere ka baki daya sai dai menene manzo Allah yana da sauƙin mu'amala an gane ku afuwun anil jahannam an gane ku wancan da ya yi baƙaƙen maganganu har yake cewa ma qala rabbuka wailul lil ula sakaru ko walakin qala rabbuka wailul lil musallina wannan astaghfirullah wani bawan Allah ne ya faɗi maganganu ya ce ai da wani lokacin shedancin yana ka sai yake cewa ai ubangijinka bai ce wai tsananin azaba ya tabbata ga masu shan giya ba ya ce tsananin azaba ya tabbata ga masallata tafi da mu gurin giya mu sha bitatul mamori to sai gashi kuma ya dawo kattafarkin daidai shi kuma yake cewa to ya ubangiji idza kana la yarjuka illa almuhsin faman ladhi yarji musu almudhnibu ya ubangiji to idan ba mai zuwa gurinka sai mai hali na gari to mai zunubi kuma in yana son tuba gurin wa zai je ya Allah abu kalan goma ka nake nema ya ubangiji kai ka ce ba shi wai ta maganganun na baya ba ina fata an gane kenan idan mutum ya maka mu'amala ta banza kai ka masa takwarai in mutum ya zage ka kai ka mashi addu'a an gane shi ne Allah ke faɗa manzan Allah wani ya zo ya ci kwalar manzan Allah ya aibata manzan Allah amma manzan Allah ya daka ta tashi bai daka ba wani ma ya je ya yi bukakin maganganu ya ce ya zaki manzan Allah manzan Allah ya ce a kawo shi ko a raye ko a mace an kawo shi kuma an ɗaure shi in yana buƙatar bayan gida a sake shi in yana buƙatar cin abinci a sake shi har yi kwana uku shi ya tabbata kashe shi za a yi amma bayan kwana ku sun cika manzan Allah ya ce ku sake shi ya tafi shi da Allah wannan ba afuwa bace ba abubuwa nawa aka yi manzo Allah manzo Allah ya hakuri ya je Taifa ma an koro shi an fasa masa kai jini na zuba tun daga kiyar har daga digansa mala'ika ya ce ka ba da umarni a je a halaka su ya ce a wala Allah a cikin tsatsan za a samu bayan Allah masu imani da ni kaga inda baya hakuri haka zai faru abubuwa nawa aka yi manzo Allah na cin kashi amma manzo Allah bai kyale ba bai yi hakuri ba to shine Allah yake ce masa idfa billati hiya ahsan billati hiya ahsan sayya ka kore ka toshe mummunan hali da mummunan dabi'a idan an maka da kyakkyawan hali in mutun ya hana ka kai in ka samu ka bashi in mutum ya ƙi zuwa maka jaje shi in tashi ta samu ka je ka jajanta masa in ya ƙi zuwa maka murna farin ciki in nashi ya samu je ka masa farin ciki in ya hana ka ka bashi in ya ma koro ka baka dumbulo ka bashi duk wani dabi'a mara kyawu to ana son ka tunkuɗe ta da dabi'a mai kyawu amma in kai ya maka to duk kunzan mutanen banza kenan ba ku burge Allah ba amma in yayi kai karka irin nashi abin da ake bukata kenan dole ba yan uwa sai muna afuwa a junanmu idan ba ba kai haka ba ba za ka koya mai ɗabi'a ta kwarai ba shi wal Allah wancan mudubin gidansu ne ya maka kai kuma sai ka duba masa gidanku ba haka yake ba saboda mutane suna cewa al-insanu mir'atul li baitihi mutum shine mudubin gidansu an gane ko bi ma'ana yanzu da an ganka kai wata mu'amala mai kyau za ta a ai dan gidan malam wane ne a dama ai bai ba kas ba ba haka bane ba kaga yanzu ka jawo gidan ku menene yaban kware amma da an duba wai ke wannan abu a ka manta ne baban shi ba haka ya fama ba kaga kenan ma'ana dan adam mudubin gidansu ne to yi kokari a gurin aiki akan hanya a kasuwa ka zama kyakkyawan mudubi da yake haska gidanku yanzu in ka aje mudubi a nan a gabanka me yake nuna maka bayanka to kenan yanzu idan ka ga mutum yana maka ma'amala ta kwarai to kama wannan mutumin ma'ana ma'ana haska maka yake cewa gidansu can ga yadda yake haka gidan ma yake amma kaga mutum na ashariya na cin mutunci ana dan Allah ka bari dan Allah ka hakuri ni ba zan bari ba wallahi sai na rama ni waye ni waye to daman gidansu ya biyo haka gidan ma yake amma in dai mutumin kwarai na kace dan Allah ka yi hakuri sai ce to nayi mutane ne suna ta faɗa an raba an raba sun kirabuwa akwai wani tsohon soja yana gadin wani kanti da ya ga an raba an raba kawai sai ya taso kun san menene yana taso suka rabu to waɗanda masoya manzan Allah ne eh a jama'a dattijai sun ce dan Allah ku bari ku yi haƙuri sun ƙyalabuwa amma suna ganin soja ya karo mai suka yi ya ce tun da ba ku san Allah ba za ku ci ubanku nan ya kama su ya ba su gwale-gwale kaga ai abin ya daidai ko to duk wanda aka ce ka yi haƙuri dan Allah ka yi duk wanda aka ce ka bari dan Allah ka bari wannan shine son manzan Allah duk in ka aka ce dan Allah wani ka taimaka ka bashi ka bashi duk san ka damu aka ce dan Allah dan Allah karkai karkai ai an ce maka dan Allah ai kai na Allah ne kana da abin da ya wuce Allah kuma ya za a hada ka da shi ka kikai ba a san kai a hada ka da shi kuma ka ce sai kai ana san kai a hada ka da shi kuma a ce kai ka ce ba za ka yi ba to na san Allah da manzon shi babu shi yasa kullun sai muna mu'amalantar junanmu da hali nagari sannan za a samu canji kullun kuma kamar da nake faɗa mana kar muke ganin kanmu wasu daban har dan wane ya mana ba za mu yi afuwa ba ko wane ya mana ba za mu yi hakuri ba mu ma muna da tarin laifuka a gurin ubangijinmu idan ba ma yafiya ga ƴan uwanmu Allah ba zai mana ba an gane ko yau ala tuibuna an yaghfiru Allahu lakum la, la yurham man la yarham duk wanda baya jin kai shi ma ba za a ji kan shi ba ka ji kan iyalanka ka ji kan ƴaƴanka ka ji kan ƴan uwanka ka ji kan abokananka kai ma sai Allah ya ji kanka amma in ba za ka ji kansu ba to lalle kai ma kana cikin wahala to shi yasa Allah ya ce ka kare kyakkyawan mummunan ɗabi'u da kyakkyawan halaye na hannu alam bima yasifun ko kowa sanin abin da suke siffanta Allah da shi Allah kuma ya barranta da wannan sifa Allah ya ce ka ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ka ce ya ubangiji ina neman tsarin ka da zungurar shaidan ko kuma ina neman tsarin ka da naza'atu shaidan shaidan ya zunkar ka ga wani mutum normal kawai sai shaidan ya zungure sai je wani aikin mutsa kai wane ne kuwa wane ne to ya za a shaɗan ne ya shiga lamarinsa to da kaji sai ka yi uziya yana faruwa kaga wata ran mutumin kwarai yayi wani abin da ba daidai ba na zakatu shaɗan hamazatu shaɗan ne an gane ko zungula shaɗan ce saboda haka da ka tana sai ka nema kai kai ka nemi tsari da ubangiji subhanahu wataala kuma sai ka kokarin cewa yanzu ya ci nasara a kaina gaba kai ci nasara to karewa ma sai Allah ya ce kai addu'a wa a'udhu bika wa a'udhu rabbi wa a'udhu bika rabbi an yahdurun Allah ina neman tsarin kama kar sa halatto guri na ma baki daya in zan yi ayyuka na na alkhairi Allah kar ka ba shedanu dama gurin su zo gumma balle su zungure ni ko su ja kafa ta yin aikin da ba daidai ba kaga maganin kada a yi kada a fara saboda haka yanzu roƙon Allah kake kar ma Allah ya ba su dama su zo gurinka daurin aure za ka yi kasuwanci za ka yi wani abin alkhairi za ka yi kar su zo suna zuwa wani Allah sai shaidan ya turo ma'ana abokinsa shaidanin mutum ka san shaidan yana da abokai shaidanu irin su aljanu yana kuma da shaidanu na mutane an gane ko ba shi yasa yazo a waccan addu'a ba aka ce in ka ce la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سو 100 da safe sau 100 da daddare daga cikin falalarta Allah zai ma kariya da sharrin mutum da kuma sharrin aljani an gane ko saboda haka in aljanin bai zo kai tsaye ba zai turo ɗaya daga cikin wakilansa abawa ne yanzu ya kamata a matsayinka na babba ba za a yi kaza ba ai ya kamata a yi kaza wallahi abu ɗaya dai buki rana ɗaya ai ya kamata a gwangwaje ya kamata Allah maimaita mana ne fa kuma da halin ba halin bane babu da kaga wannan wane ne shedanin aljani kenan agent din aljani ne wannan agent din shedan ne ya turo maka an gane ko saboda haka kana gaskiya ba za a yi ba to ai kaji ka dace to ai to to naji in ma kaza bai yi ba to ai kaza mana eh naji wancan din kar ayi saboda kai a matsayin ka na babba za a ce kaza to ai kaza mana kaji ba duk da sai ya zungulo ka ya zungulo ka to da kaji wannan to shedan ne ya turo maka wakilin shi ejan din shedan ne shi yasa kai addu'a ma wa'annan ejojin shedanin kar su zo harka ka ta alkhairi balle su ja maka talala balle su ja maka mana zamiya ka je kai abin da ba daidai ba shi yasa cewa uzu bika rabbi an yahdurun Allah ina neman tsarin ka daga gare ka Allah kar ma shi su halatto gurin sabgogina na alkhairi balle su min ma'ana taɗiya su min zamiya in je in yi abin da ba daidai ba Allah ka kiyashe mu na hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون
nam Allah ce hatta idza jaa ahaduhumul mautu suna wannan hali a irin wannan yanayi har sai mutuwa ta zo wa ɗayansu ya ga tabbas yanzu ya zo gargara qala rabbi irji'uni sai ce ya ubangiji ku mai da ni bi ma'ana Allah mai da ni mai da ni ina za mai da shi duniya wai Allah ya ce la'alli kaga har anan din ma shakku yake yi ba garanti watakila a amalu salihan zan aiki nagari fi ma taraktu a abin da na bari da ya saura Allah ya ce kalla tsawa ba haka bane ƙarya kake innaha kalimatun wannan kalma ce huwa qailuha yana faɗatta ne wa min wara'ihim barzakhun alhalin a bayansa bi ma'ana a gabansa barzakhun akwai shamaki ko kuma akwai zaman kabari ila yawmi ba'sun har izuwa ranar tashin ma'ana izuwa filin alkiyama wa idza nufiqa fi suri idan aka yi busa a kaho busa ta bi kenan ko fala ansaba bainahum yawma idan a wannan rana babu wata dangantaka babu wata sanayya wala yatasaaluna ba sa tambayar junan su kamar yadda Allah yake faɗa wala yusalu hamimun hamima an gane ko aboki dan uwa bai iya tambayar dan uwansa faman saqulat mawazinuhu duk wanda ma'aunansa na lada sikelin shi na lada bangaren dama yayi rinjaye fahum wa ulaika fahum wa ulaika humul muflihuna wayannan sune masu babban rabo wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma ɗaya bangaren sikelin sa na hannun hagu yayi shafal shafal an gane ko bi ma'ana ba shi da nauyi an gane bi ma'ana wai afwan eh ba shi da nauyi an wayi gari wancan na lada yayi mai kenan ya yi rinjaye to su ne masu babban rabo amma wa amma man khafat mawazinuhu wannan aunansa suka yi menene sauki Allah ya ce fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya to shine Allah ya ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum wa'annan su ne waɗanda suka tabar da kawunan su me yasa saboda ma'aunan su ba su nauyi ba wancan ma'aunin sa na lada sakula ya yi nauyi saboda haka ɗan aljanna ne wannan ma'auninsa na lada kaffa ya yi rashin nauyi ɗan wuta ne Allah yake cewa madawwama ne a cikinta talfahu wujuhu hamun naru talfahu wujuhu humun naru ko wujuha humun naru e bi ma'ana wuta za ta ke suɗewa za ta ke naɗewa za ta ke makalewa a fuskokinsu Allah ya ce hum fiha kalihuna suna ma'ana abisuna ayisuna saboda cikin musiba da bala'i a nan za mu ga abin da Allah yake so ya nuna mana shine duk abin da za ka yi na gyara to ka yi shi kafin abu bai tabbata na farko dai kafin rana ta fito daga yamma akwai kofa da Allah ya aje a yamma kofa ce ta ma karɓar masu tuba duk wanda zai tuba yanzu Allah yana farin ciki da karɓar tuban shi ma amma daga zarar rana ta fito daga wannan guri mafita wannan kofa to shikenan tuba ya kare ko kayi Allah baya so abu na biyu kuma idan ka zo gargara an gane ko irin wannan kame da yake faɗa daman ɗabi'ar mutum banza ne shi yasa a wata sura Allah yake cewa walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usuhum ko inda rabbihim لو ترى إذ المجرمين ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض زخرف يرجع بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا
tawa walau tara idil mujrimuna nakishuru usuhum inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون to abinda za ku lura baki daya lokacin da Allah ya ba dan adam dama lokacin ya kamata ya amfani da damarsa wajen aikin kwarai lokacin da Allah ya ba dan adam dama lokacin ya kamata ya nemi tuba gurin aikinsa na banza duk wannan fitowar rana da faduwar ta duk dama ce Allah ke bamu shi yasa ibnu ala Allah ya kara masa yadda yake faɗa wata magana mai muhimmanci yake cewa liyunzila ahadukum nafsahu annahu qad hadarahu al-maut fastaqala rabbahu faqalahu yace dan Allah kowannen ku ya je ya gwada cewa kamar shine mutuwarsa ta zo yanzu sai yace Allah ka jinkirta mini zuwa dan lokaci sai Allah ya jinkirta masa to wai ka kaddara kai ne hakan ta faru kun gane abin hikimar anan gurin ibn ala bi mana ka kaddara kai ne yanzu mutuwar ka ta zo sai ka ce Allah ka dan dakata mini Allah ya haƙuri ka dan ƙara min lokaci sai Allah ya ce na ƙara maka to yanzu kowa ya ɗauki kanshi a cikin mu wannan ƙarin aka mana in a maka wannan ƙarin me kuma ba za ka yi na aikin kwarai ba haka ne to mu ji yanzu a jikinmu cewa yanzu Allah ya ƙara mana mana fastaqala rabbahu fa aqalahu sai ka nemi ubangijin ka ya ƙara maka dama ya ƙara maka dama to kowannen me ya ɗauka haka muke yanzu kaga zamu sharholiya zamu kaza zamu kaza ba zamu ba to kowa ya dauka yanzu a wannan matsayin miki shi yasa duk abin da kafiri zai ce zai ce Allah ya daga masa kafa ƙarya yake ko an daga masa ma a banza yake ba zai ba zai gyara ba saboda ai yayi ai zai aikin banza gashi nan Allah ya kawo a cikin suratul munafiqun a cikin a'rab an'am da ibrahim sajda sura duka san ghafir fatir duk ayoyi ne ga sun inda suke cewa Allah mai da mu Allah ba mu dama mu koma din nan ne ba faɗa musu ba aka faɗa musu Qur'ani an faɗa musu hadisan manzo Allah amma sun ki to shine Allah subhanahu wataala yake cewa a bakin wannan kafiri Allah ka maida ni rabbi irji'uni Allah ka maida ni yayi magana a ubangijin a matsayin jam'i ko me kun ce rabbi irji'ini ko la Allah ya ce sai yake bada labari da karan kanshi cewa ko ya koma aikin banza zai tunda ya ce menene la'alli an gane ku watakila a amalu salihan fi ma taraktu zan yi aiki na kwarai a abin da ya saura ya rage min Allah ce kalla ƙarya yake yi inna ha kalimatun kawai wannan kalma ce yake faɗa huwa qailuha yana faɗar ta ne wa min wara'ihi barzakhun a bayansa ko dai barzakh ma'ana shamaki ko kuma ma'ana barzakh ma'ana zaman kabari ila yawmi ba'sun har zuwa tashin alkiyama to ga ci ga kabarinsa kuma yana wannan magana ina zamu ji shi Allah ce fa idza nafaka fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasahalun da an yi wannan dama al ai busabi ce ana ma basu karanto ayar ba busa ta farko ai za a yi fasai ga man fi samawati wa man fil ardi illa ma illa man sha Allah idan an yi busa kowa zai mutu duk wanda yake doran duniyar nan duka zai mutu ba halitta da za ta saura sai ya rage sai ya rage kawai shi malakul mautun ne shi kadai ya saura sai Allah ya ce to kai ma karbaran kanka da kanka shi ma sai ya kace kanshi sai a zauna duniya ba kowa ba kowa mala'ikun ma babu balle dan adam ba kowa ko ba komai shine Allah ya ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu man alaiha fan komai zai kare komai babu Allah kadai zai saura a duniya sai ya ce limanil mulkul yawm to ayo mulki na waye ina salakunan ina shugabannin ina masu takama ina masu homa ina masu daga kai duk babu su duniya ba kowa shiru sai ta shekaru aru aru a haka duk ba mana kowa baya nan wanda Allah zai fara tadawa ya damu da lansa shine malakul maut wannan mai busa kaho an gane ko shine sai busa ta biyu wannan kenan shikenan kuma fa idahum qiyamun yanzurun ana wancan busa kowa ya mutu sai ai busa ta biyu kowa sai ta yi cillicil ba riga ba wando ga loba ga gashi kama ya dawo maka duk wannan gashin da kai aski ya dawo farce ya dawo lokaci ta dawo komai kawai ganan kawai ganan ba wanda ka sani in ma ka tambaya shi ma bako ne wannan kadai ya ishe bala'i wannan kadai ya ishe tashin hankali mu rasa ma ina zami ga zafin rana ga fargaba ga zulumi ga tunani ga damuwa ta shi kowa Allah kuma ya burtse kyale mu wannan bai shi bala'i ba da kyar da kyar inji manzon Allah hadisi da kyar zamu hango annabi Adam da kyar zamu yi tantance shi duka mu runguda da su Bill Clinton din da Bush din da aka rama kallahun duka din mun hada din mun hada yara nan a gurin zama daya ce kai ne uban kai ne annab kai ne kai ne wanda Allah ya yi shi da hannunka da hannunsa kai ne uban duniya baki daya ka je ka roƙan mana Allah a zo a hisabi ƴan wuta su tafi ƴan aljanna su tafi aljanna kawai a lokacin hisabin ake bukata zulumin ya isa da romarin tsirara an da kuwa abin da tsirara maka fada ya ce ni ya ce wallah ba zan yi ba ta kaina nake Allah ya ce kar in ci bishiya kar in kusance ta na ci ta wallahi ba ni da idan zan yi zuwa gaban Allah ya ce ku tafi gurin annabi nuhu shi ne uban duniya na biyu shi ma mu je mu mai kirari mai jinjina ya ce wa ni da ne addu'a na ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara ni da ne wannan addu'a Allah halaka da duniya baki da ba zan iya ba ku tafi gurin Musa Musa shi ma ce ba zai iya ba ku tafi gurin Isa ce wa ni da kun manta mutane na suka rike ni a matsayin Allah an gane ku ya Isa anta anta anta qulta lin nas takizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi ilm in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamu ba haka zai fada ba yace ku tafi gurin Muhammadu ana zuwa gurin manzan Allah sai ya ce ana lahawa ana haƙu biha kaji manya kenan ko shi yasa muka samu daraja saboda oganmu oga ne eh oganmu ogan oga ne eh namu ba irin nasu bane ba eh to ka wani kirsa dan sugulutu da kai da annabin naka duk kuna karkashin annabin baki da eh musulunci shine al-muhaimin sai ya ce ana lahawa ana haƙu biha sai ya ce ceto nawa ne kuma ne na fi cancanta na yi wayancan ba guduwa suke ba suna tsoro amma naka ba don ƙara yi ya je ya faɗi gaban Allah Allah ya ce sal tuɗa washfa tu shaffa Allah ya ce tashi ya Muhammadu ba ranar bauta bace ba tambayi a baka nemi ceto a baka a maka ya Muhammadu sai ce ummati ummati ya rabu al'ummata al'ummata a zo a hisabi an gaji ya ubangiji sannan fa Allah zai karɓi roƙon manzon Allah wannan shine ash-shafa'atul uzma ceto babba wanda kowa manzon Allah zai mauli manzon Allah a wannan ranar tunda ba dan manzon Allah ba sai ranar zuwan hisabin ba firgici da zulumi zai kace kowa ma inda ana mutuwar amma manzon Allah zai roƙa Allah kuma ya bashi to sannan fa Allah ya dauko sikeli a gaban duk duniya baki daya a daga sikelin a karkade ka gaba komai kamar an zo akwatin zabe da ake muku a ce to jama'a kun gaba komai a ciki ko to za a fara sa kuri'a eh kuma za a kada sikelin ku gaba komai ko to za a fara auna kaya kai subhanallahi manzo Allah ya ce lokuta guda uku ba wanda ya san ina yake ba ka iya cewa kala ummu na Aisha ce har ku ya an manzo Allah ya ce wala har mu mu ma a firgice muke a zullumunce muke abinda kadai muka iya cewa Allahumma sallim sallim lokacin da za a auna ayyukan nan dandan dandan dandan da lokacin da za a ba mutum takardarsa ta dama ko ta hagu dandan dandan dandan da lokacin wucewa ta sarabe dandan dandan dandan to kowa ya shirya wannan ranar tana zuwa wallahi duk wanda yake zara yana cikin shiga uku to dan Allah yanzu kai da wannan bala'in yake jiran ka ina kai ina wata dariya ina kai ina wani biki wai saboda hauka fa mutum ya kusan mutuwa ba wai biki yake ya cika shekara 70 wannan ba akwai gaulanci anan ba ai wannan gaula ne lamba daya wai murna yake birthday yake yi ya kai 60 70 amma wai kusa wannan bala'in fa yake tunkara amma biki yake mata gobe ku gane bane ne wannan fa wannan fa bala'in yake tunkara amma wai biki yake ya kusan zuwa gurin wannan bala'i to ko annaba suna yi annabin Allah kan shi da mutuwa ta zo masa tana zuwa a safar dan adam wanka mutumin mari yayi sai dai masa ido daya ya koma ya ce to ubangiji ka fito da gurin bawan ka banda baya san mutuwa sannan fa aka boye mutuwar inda na san amma tare dangi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ba lokaci ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ولا حول ولا قوة إلا بالله